بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم
إمام لرسل الله النبي محمد شيني شوكبا كما زلنا الله ككو
وهو ممدهم شيني كما مي مددي مي ددي غريسو فقد فات من قد جاء بالحق للخلق hakika annabi Muhammad ya fifici duk wani wanda ya zo da gaskiya zuwa halitta daga Allah mana ya fifici dukkanin manzannin Allah
لا عمري na rantse da mahalicin rayuwa ta shine Allah وما عمري علي بحين rayuwa na bai zama mai sauki mai daɗi a gare ni ba
لنعم المقفى wallahi ma dalla da abun bi shine annabi Muhammadu هاديا shine mai shiryatar da halitta وعن الخلق ma abokin tattaloli waɗanda suke kyawawa wa'in na kalala hulgin azim أمم.
wato rayuwa ta ba daɗi ina cikin wato kwankona da raɗaɗi da shauƙin manzon صلى Allah الله عليه وسلم.
kuma wannan haka shi ne ainihin gundarin daɗin Allah ya ƙara mana shi آمين na'am دعاني وأبلاني wahayyahu maganar manzon Allah shi ne fa'ilin ya kiraye ni mana fuskarsa da kyawun fuskarsa ya kiraye ni
كلما تبدى سباني نحوه الرفق بالرق wa bulani da ya kiraye ni sai ya bala'ace ni ya zuba min bala'in soyayya أمم.
kuma ya ribace ni na zama ribatacce bawa kullama ta badda ko da yaushe fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana gare ni sabani na hawahun rifku sai rubko wato ainihin ɗautaka sai ribace ni zuwa gare shi birriki da kuma bauta ina ɗa a riba ce ne zama cikakken bawa ɗa a cikin wannan hadara saboda shauƙi na ga ma'abocin fuskar shine annabi muhammad
fama ka zabinin hashimi muhammadin babu kamar fuska kaban goshi na hashimin dangi annabi muhammad cikin dukkanin abun kallo mai kyawu wa ma ka muhayyahu kai babu kamar fuska ta manzon allah sallallahu alaihi wasallama min alhusni na daga kyawu war da rifki kuma rufku tausasawa da daɗin kallo babu kamar fuskan manzo Allah yunasi ka an jaida'a ina mantar da kai daga barin kyawawan mataye masu dogayen wuya lamya'a masu daɗin yau wajen kes fajiyan wanda suke tsantsan kyawawa masu daɗin kallo da kes lahabbar fukal barguzi wannan matan kowace ɗaya daga cikinta akwai wato ɗarfu ido gare ta mai faɗi mai haske baƙin mai baƙi kalbar guzu kamar idan ɓauna mai jego wasagaru kalbarki da ushirya gare ta da haske kamar wato walƙiya dukkan wannan fuska annabi yana mantar da kai waɗannan kyawawan matan ba wani mai kyawa wani abin daɗi mai kallo kamar fuskar manzon Allah sallallahu alaihi fali kulla waqtin zarfatun ba'da zafratin Shehu ya ce a gare ni akwai kuka da shesheka a kowane lokaci bayan shesheka bayan shesheka.
faburhanu hadha sadri Kukan da nake da sheshekan nan na shauki ga annabi dalilin wannan magana da na yi na wannan sadarin baitin.
kashamsu fil ufqi Kamar rana ne a sararin sama lokacin wadha akwai mai inkarinta?
na'am haka nake kuka cikin annabi nake shesheka nake shauki cikin manzo Allah kowa ya san haka ba mai inkari dan haka nake cikin manzo Allah tawilul buka ni in yan mai tsawon kuka ne cikin shaukin manzo Allah badin nadana mai bayyanannen ramar jiki ne mudramul hasha mai dan kwararren kayan ƙoƙonan kayan ciki ne fayunsika ma bi halati sahaqi abin da yake tare da ni na daga halin gigita cin soyayyar manzo Allah yana mantar da kai halin saƙo wal mahaqi tikewa wal mahaƙi da nikewa
bakaitu shehu ya ce na yi kuka
fa afnaitu dumu'a addan kukan na yi kuka har na ƙarar da hawaye babu hawayen kuma ko zan yi kukan yanzu sai dai in yi da- amma ba hawaye ya kare ka Fam- san ka ko da a tsari da ko a rayuwa za ka ga wani ya tsufa ya tsufa ya kai shekara ɗari to ko kuka zai samu tsoho za ka ga baya yi ba hawaye saboda hawayen ya kare to ni ko ba tsufa ba ne ya sa ko daɗewa ta sa ne hawayen na ya kare tsananin yawan yin kuka ne cikin shauƙin manzon Allah na yi kukan na yi kukan hawayen har ya kare fa abu ne tuddumu ana karar da hawaye na fi malmuka yanzu kuma ina kukan Mm.
babu kukan da zan iya yi suwa halatin Lil qalbi.
sai dai hali na zuciya min harkati shauqi na daga kwankwanin shauki na ainihin wato ainihin zuciya shine yake a ne sai dai kawai ni na san me nake ji na kara shekara
ala na'am jalisil mukhtara bil hubbi zauna da abin zamun Allah shine annabi Muhammadu zauna da shi da soyayya ya kai abokin magana ta zauna da manzon Allah bil hubbi da soyayya da biyayya da girmamawa da kiyaye dokokin Allah da sunnoninsa zauna da shi alaihi salatu wassalam mu'ridan anil gidi kana mai bujirar da kai daga barin kyawawan mataye tati lil matalibi min fawqi Min fauki burbushin zuciyar ka zai maɗa da abin nema watsar da su duk wani abin da zai zo ba a yana nufin duniya ko menene watsar da shi kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fata'alamu amma kullu bayda'a shahmatan ka dai sani ba duka abu fari bane yake kitse komai ka gani fari sai ka jan an ce kitse fari ne sai komai kaga komai fari to kai sani abin da zan gaya ma dan uwa ba duk farin abu bane kitse farin kitse daban farin takarda farin riga daban ba kowane abu bane fari yake kitse wa sahaba'a khamran ba duka abin sha bane giya A'a.
inda zil maizi nan ga ma'abocin mayyazewa wal farqi da rarrabewa ruwan giya daban ruwan sha daban lemo daban yau kudan kaka ce an ce shan giya ake kace ai duk wani abin da za a sha giya ne ba haka ba ne ba duk abin sha ba ne giya ba duk farin abu ba ne kitse
usailu rabbi kasan shehu da wasu kwakwalwoyi ko Mm.
ina roƙon ubangiji na allah سائل بجلاله اكتفاء ملازي ina roƙon manzo Allah bi jalalihi albarkacin girmansa abin da nake roƙon Allah ya bani iktifa amalazi yin koyi da mafakata annabi Muhammad zama ina mai bin sunna حالة الجمع halin haɗuwata da jama'a zama ina mai koyi da annabi والفرق halin rabuwa na da jama'a ni kadai in zama ina koyi da annabi ba na canjawa من- ba na yi dan a gani الله ba أكبر na kuma bari dan ba a gani ina tare da jama'a koyi da annabi صلى الله عليه وسلم ba kowa na kaɗaita koyi da annabi ko ni kaɗai ne koyi da annabi Allah abin da nake so ka bani kenan مم.
ya ba shi Allah ya ba mu آمين shi ne yi dan Allah kenan مم.
na'am ويسلكني والمنتمين لحزبنا roƙon Allah ya zira da ni da masu jinginuwa ga jama'un mu sune ahalin faidace tijaniyati ya zira da mu مسالك تنجينا من الجهل mahaɗa da take tserar da mu daga barin jahilci والفسق da fasikanci fita daga dokar Allah Allah ka bar mu a tafarkin da mun fi ƙarfin jahilci mu zama muna yin abu ala, ala ilmin wa basirati آمين sannan ko mu zama to mun kauce wa fasikanci a cikin tafiyar mu ta Allah Allah kai mana haka آمين وبدل فينا كل سوء محاسنا ka canja kuma dukkanin munanan munanan mu ya Allah ya zama to kyawawa بجاه رسول الله ai mana haka albarkacin manzo Allah ذي اللطف mabocin tausasawa والرفق da kuma tausasawa shine annabi Muhammadu ويدخفنا فوق المنى tsaranta wai tsarabantar da mu ya ubangiji burbushin sama da burin mu abinda muke so burin mu na alkhairi da muke neman Allah ya ba mu sama da haka الدهر matuƙar zamani kowane zamani a ba mu falala da alkhairu da albarkatu sama da yadda muke buri da sama da yadda muke nema ba su dallana kulla faidin min Yana ulumin mai buɗawa da shimfiɗawa gare mu dukkanin fairi na Allah nasa wa min rizqin da kuma arziki min ulumin na daga ilimai wa yarzuquna sitran ya arzuta mu Allah sutura wa rushdan Allah ya arzuta mu shari'a wa rahmatan ya kuma arzuta mu samun rahama daga gare shi wa magfiratan min kulli dhanbin samu gafara daga dukkanin zunubi wa min khulqi daga kuma ɗabi'a wanda take kyawawa a arzuta mu ita a bamu ɗabi'o'in annabi kenan sallallahu alaihi ko ko wasallam arzuta mu gafara daga barin dukkanin zunubai da kuma dukkanin ɗabi'a da muka yi mara kyau Allah ya mana gafara amin na salatun wa taslimun salati da tasalimi na Allah ala khair hashimin tabbata a bisa fiyayyen banu hashim shine annabi muhammad tusawi salata da'imina min al-khalqi salatin nan ta yi daidai da salatin madawwama na daga halitta salatin da na'am حرف الكاف na'am حمامة واد الضوء ويلك ما لك فقد جئت لي تذكار نزل العواتك سلام على قبر العمين المبارك فكنز لإحياء وزهر الحوالك سلام على فخر لنبر ومالك وبنية أيتام ومعوى الممالك سلام عليه من خديم متيم يبشره من كل حاكم وهائك فإن يقود اسماني بسنغال علني بروح لدى ذاك الحبيب المبارك أحضرة خير الخلق حضرة سيدي ويا حضرة المختار مذ المناسك أحبك حبا تام قلبي وقاده وماذا علي في امتداح جنابك فآيك لا تنهى وقدرك فوقها ومقدارك السام العلي فوق ذلك فأنت حبيب الله جل جلاله وأولاك ما أولاك غير مشارك سرابك ليلا ثم أناك جاذبا وفزت بسر فات خاطر سالك خرجت من الأكوان والسر ساميا وفت اعتلاء كل حي ووالك وجبت عن المكنون والغيب راقيا وفت لعمري كل دار ودارك أيا حي يا قيوم يا رب هب لنا نسيبا من السر العزيز المدارك وتجعلني دهري خديم جنابه بنفسي وروحي مخلصا عند مالكي أراني عبدا ساءه سوء حاله فلم يكن يرجو غير مهدي تداركي يظنون بي خيرا ولا خير إنما رأوا خضرة المحبوب ستر جمالك فلا تفضحا يوم الوقوف مقصرا وقل لي يا مولاي منذ الممالك فقد ضاع عمري وصفاها كاسمها فهل من شفيء وهل من مبارك وضيعت أمري في التكاسل والونا فويلك هذا النفس أعزم بدائك وسبت المرضى من الناس كل دوائهم فويلك شر النفس من دوائك فآه لإبراهيم إنما هكذا فآه لإبراهيم إن لم تداركي ألا أنه من حسن ظن لربه ليرجو منالا فوق كل سوالك ويشهد للمولى العظيم امتنانه بتفويض أمر للعظيم التدارك بحب رسول الله حقا وذكره عليه صلاة الله رب الملائك عليه صلاة الله في كل العزة وعال وصاب والمقيم المناسك حرف الكاف na'am kafi shehu ya ce حمامة واد الدوي ya ke ويلك zuciya ta waje da ake kiransa wadin dawi ويلك مالك mamakin ki me ke gare ki ne فقد حجت لي تذكار نزل العواتك hakika ke wannan kurciya ijtali kin motsa mun taskara tantantini na najarar awa take dan atukoki shine annabi muhammad صلى الله عليه وسلم da ta yi kuka ta yi kuka a wajen tawajin dawudin nan sai kukanta sai ya motsa mun shauki da ambaton dan atikoki shine annabi muhammad mun yi bayanin su goma sha uku ko atikokinsa goma dan bangaren amominsa uku haloli atika atika kowace ma motsa mun tuntuntuni da ambato na shugaban halitta shine annabi muhammadu dan atukoki alaihi salatu wassalam na'am salamun ala qabril amini gaisuwa ya tabbata a bisa kabarin amintaccen Allah almubaraki abin sawa albarka fa kanzun li ihya'in wannan shi ko taska ne ga rayayyu shine annabi muhammadu wa zukrul hawaliki ajiya ne kuma ga halakakku su ne matattu shi annabi taskanmu ne mu masu da shi muke kwasa shi muke ci kuma ajiya ne ga halakakku duk wani wanda ya tafi annabi ne madogararsa annabi muka tanada shi ajiya ne ga rayayyu ajiya ne ga matattu kuma kan taska ne ga rayayyu shi taska ne ga matattu sallallahu annabi muhammadu
salamun ala fakharin li nadrin gaisuwa ya tabbata a kabilan nan na fihiru ala salamun ala fihiri na'am kabilar fihiru kabilar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin ta
li nadrin da nadru wa maliki da maliku kakanninsa ne duk gaisuwa ta tabbata ga gare su ma'ana ga kabilar tasu wa bunyatu aitamin taimako ne ga kuma marayu shi annabi Muhammadu wa ma'awal mamaliki makoma ne kuma na waɗanda suke mamaluk ababen mallaka duk wani mallaka ke ba wa mara gata to annabi ne gatansa sallallahu alaihi wasallam kuma marayu marasa komai mara to annabi ne ainihin wato gatansa annabi ne mataimakinsa makomarsa kunyatu a ita ne kenan na'am taimako da jin daɗi na marayu annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam madafa makoma na mallakakku bayi marasa gata annabi muhammad isa maraya baya jin wuya inda yana tare da annabi na'am salamun alaihi min khadimin mutayyamin gaisuwa ya tabbata ga manzo Allah daga hadiminsa abin abin wato bautarwa da wahalarwa da soyayyarsa shine ni Ibrahim Inyas yubashshiruhu min kulli hakin yake masa bishara na daga duka mai koyi wa ha'iki da abin koyi cikin yabo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bishara daga mahalicci Allah da bishara daga bayin Allah mai koyin yabo bayi masu yabon annabi abin koyi a cikin yabon kuma Allah to bisharar girmamawa da yabawa tana tahowa daga Allah daga bayin Allah zuwa manzon Allah sallallahu alaihi fa in yaku jismani bitingala idan dai jikina ya kasance yana singal innani bi ruhi lada zakal habibi ni kuma ina can wajen wancan wancanan ka masoyi Al-Mubaraki.
Ru- ruhi da ruhi na shine annabi muhammadu almubaraki abin sawa albarka cikin dai ga na asigar kuke gani ko to ni dai hakika ta da ruhi na na wajen manzon Allah
ahadrata khairal khalqi ya ke hadara ta biyayyen halitta hadrata sayyidi ya hadarar shugabana annabi muhammadu wa ya hadrata al-mukhtar ya hadarar nan ta abin zaɓin Allah abin zaɓin bayan Allah mubdil manasiki mabayyanan nan ta ibadar haji shine hadaran manzon Allah Mm, uhibbu- kirawo ta to Mm.
ya ke hadara kaza ya ke hadara hadara ta tsaya ki ji tsaya ki ji me jawabin kiran uhubbiki hubban ina son ki soyayya ya ke wannan hadara ta manzon Allah kama kalbi soyayya ko da ya cika zuciya na wa qadahu ya ja ne wannan soyayyar shine ne ya wa ma za alayya wani ke gare ni ne fimtidahi janabiki cikin yaban janibinki babu laifi ba komai in sake in warkace in yabi janibinki ya zama dole gare ni sallallahu alaihi wasallam fa ayuki la tanha ayoyinki ba sa cikewa wa qadruki fawqaha darajojinki ya ke wannan madara suna burbushin ayoyinki launa sabar kadar uwa ta uwa zaman Mm.
a haisuna wahina yadda darisar ramami ayoyi da mu'ujizozi da karamu suna da yawa shine ayoyi na manzan Allah wasu abubuwa na ban mamakai ka gani latin amma wa kadriki darajarki da alfarmarki gurin Allah fauka ha ta fi ayoyin yawa wa miqdariki alfarmarki kuma afami madaukaki a halara Allah al'ali madaukaki ne Fauka zaliki.
burbushin wancananki yake Mm.
ya fi ayoyin ya fi ya fi kadarin kuma Alhamdulillah.
Allah kawar Sallallahu alaihi wasallam. Fa anta habibullahi abin da ya nufi kai nake nufi ya masoyin Allah sallallahu alaihi wasallam.
banta Mm.
kai kai ne nake nufi ya masoyin Allah Jalla jalaluhu mai girman nan da ɗaukaka sai girmama shi ne Wa Allah masoyin aulaka.
ne, shi kuma Allah ya baka ma aulaka abin da ya baka ya jibanta maka ghaira musharaki kai ba babu wani abu tarawa abun ta kai ba abun tarawa mane da wajen ka wajen karɓar falala da baiwa wajen Allah kai kaɗai ne tal tilo
sarabika laylan daga girmama-girmaman da ya baka ya yi tafiya da kai dare da daddare thumma adnaka jaziban sannan ya kusanta kai zuwa halararsa yana mai jalabarka yana mai fuskarka Mm.
subhanan lazi asara bi abdi lailan Minan.
min almasjid alharami ila almasjid alaqsa to in ka tsaya anan duk abin da aka yi daga bayan nan sunan abin jazabu Mm, annabi majazubi ne Allah jan sa'i jake kan ce a sufanci ba a gane me majazubi ko shi annabi ne shugaban majazubai shi ne farkon wannan aka ja jazubu shi ne Allah ya ja ka ya baka abin ya fi karfin nema ko ya fi karfin kokari ba wani gundarin tsabar farala ce ta Allah shi ne za ka ga an ce wannan wannan an samu bawan Allah Allah ya mafata yi fito wani abin da za ka gan kai wani ai lamarin nan na samu jazubi ne ma'ana lamarin sirrorin Allah ne to majazubi kenan majazubi ba wai wannan ya aukace yake bige-bige ba ka san mutanen mu na ta yi wannan majazubi ne sai a ɗauka a a shi wannan daban yake a ƙa'ida ta sufanci Eh, annabi ne majazubi Mm.
adana ka jaziban yana mai fuska- fuskarka a halararsa yana mai baka baye-baye da shi kaɗai isa ne shi ne don tsananin jazaba aka kai fa'awa ila abdi ma auha jazabu kenan Wa kuma kun- idan mutum ya shiga ha- hali kenan yana ihu abu ya fi kasa ya fi karfinsa lamarin ruhi ba kwantarar ya ji abubuwa ya fara ihu wannan sai ake ce masa hali mahaluli
wa fusta bi sirrin sai ga shi ka rabota ya rasulallahi da sirri daga Allah fata khadira saliki da ya ƙetare wa tunanin nan na dukkanin saliki tunanin sirrin ya yake ba wai samunsa ba ko saninsa a tuna- sa- sa- tunaninsa ma ya ƙetare wato tunanin saliki shi ko saliki shine wanda ya shiga hali ya samu sanin Allah ya ya bugu sannan ya samu jazabu daga Allah aka ja shi ya aka sanar da shi komai ya gane hagu da dama ya gane kuma shari'a da hakika da fana'i da baka'i ya watsake ya zama saliki ya dawo daidai yana kallon komai yadda yake to wannan ya gama duk tafiyoyin da halarorin ya gama shi ake cewa saliki a bangaren waliye wannan babba ne mai girma ne dan ya san jiya ya san yau shi ne saliki to tun abin da aka baka na sirrin Allah ya tsere tunanin saliki ya gano ma ya sunan abin ya yake ba wai wurin larin sanin abin ba fata khadira saliki abin da ka samu a hadara Allah ya rasulallah na'am farasta min al akawani ka fita ya rasulallah daga barin kasantattu wa sirri samiyan ko sirru sirri kuma halin kasancewarsa yana maɗaukaki na Allah a gare ka wa futta'ti la an ka fifita fifita kullu hayyin wa haliki Dukkan wani rayayye ka fi shi duk wani kuma matacce halakakke da ya shuɗe ka fi shi a halittar Allah kakan Mm.
dama biyu ne rayayye da matacce annabawa da mursalai da sauran wannan suka rage da wannan suka gaba da wannan suka yi saura to kai ka fi kowa ka fi duk wani rayayye kamar yadda ka fi duk wani matacce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa gibta anil makanuni sai kuma ga shi ka fi ka ka ka kura da ka kuya daga barin kasantattu ba su gane ka ba ba wanda ya san ka ba wanda ya gane ka sai Allah sallallahu alaihi wasallam gifta anil makanoni karani can kuma na farko mm, kharajta min al aqwan kharajna ko min al aqwan wa sirri samiyan nan kuma gifta gifta anil anil makanuni makanoni wal ghaibi raqiyan alhali gaibi na ubangiji raƙiyan yana mai ɗaukaka a tare da kai ta raki ilahi Mm.
a gaibin allah
wa futta li amri kullu darin wato ya rasulallahi na yi rantsuwa da mahalicin rayuwa rayuwa na kafi fici dukkanin wani darin masani wa dariki da malami na abin da ya sani Eh, duk wani masani na annabawa da manzanni da abin da suka sani na karamomi da mu'uzozi da ilimai na Allah da dukkanin halittar Allah kafi fice su duka kai ne malamin malamai Eh, kai ne limamin limamai Mm.
Eh, annabin annabawa manzan manzanni sallallahu alaihi wasallam yadda duk wani al'ummai suke ce ga annabin da aka aiko mana namu ko annabin mu muhammad ko shi ne oganmu shi muke ji ko Mm.
to duk annabawa tun daga adamu har zuwa annabi isa aka suke ji da annabi muhammad shi ne nasu aka shi ne nasu manzan shi aka aiko wajensu Allah ya kara annabi da na'am aya hayyu ya rayayyen sarki Allah ya qayyumu ya wanzace ya rabbi hablana Ya ubangiji Allah na roƙe ka kai baiwa gare mu nasiban min sirril azizi kai baiwa gare mu ka ba mu rabo daga sirri wanda yake buwayayye sirrin Allah almadariki wanda yake abin abin riska shine samu daga hadara Allah Mm.
kaga daɗin abu kenan duk shirin da ya tashi roƙo haɗa yake hammu habla na bai ce habli ba ko ka ba mu ya Allah ya kara mana ya ba mu wata da'aluni da hari khadima janabihi kuma na roƙe ka Allah ka sanya ni in zama hadiminsa wato hadimin manzo Allah matuƙar zamani na bi nafsi da raina wa ruhi da ruhina dukan zama cikakken hadimi ya kuma zama Allah ka mai da mu amin mukhlisan inda maliki Sarkake hidima ta ga manzo Allah nan ga Ubangiji na Allah shi ne mamallaki.
arani abdan Ina ganin ni bawa dai na Allah.
sa'ahu su'u halihi munan halinsa ya munana shi tawaru ne
falam yaku yarju ghaira mahadi tadaruki bai zama yana ƙaunar samun komai ba face wato tsantsar riskar wannan na faralaka ya ubangiji Allah yazunnuna bi khairan jama'a da masoya suna zaton al'airi gare ni wala khaira inna ma ra'aw hadratul mahbubi ba wani alheri wannan tawaru Mm.
kowa yana zaton alheri ba wani alheri la haira kaga tawaru ne kuma kamala ce ta bayan Allah wai ba wani barazana ba ne ko "Mm, haka abin yake har a ruhin haka yake ji Allahu akbar dan tsananin kwantar da kai da tawaru ga Allah la haira a shehu ga duk duniya an kai ne na annabi kai ne ce inna ma a takaice dai ra'aw hadratul mahbubi Sun ga hadaran nan ne ta abin son mu annabi Muhammadu sitra jamaliki ta suturce ta suturce ni da jamalin nan naki ya ke wannan hadara ita ce ta lullube ni ta lullube aka lullube mu da sai ake ganin alherin saboda mai saboda soyayya mu ga wannan hadarar sallallahu alaihi fala tafdahan yawma luqufi na roƙe ka ya ubangiji Allah kada ka kunyatar da mukassira mai takaita aiki da ibada yau malukufi ranar tsayuwa alkiyama wa kulliya ya maulaya zama mai taimako gare ni ya ubangiji na Allah manjal mamaliki tseren da ababen mallaka a duniya da lahira faqad a umri tseren su hakika rayuwa na ya tozarta wasafahatu kasmiha wauta ma kamar sunanta haka take a cikin rayuwata mm.
sai shiriri ta sai wauta rayuwar dai ta tozarta halallahi fa hal min shafi'in yalla akwai wani mai ceto gare ni da zan samu tsira daga barin wannan tozarta fi wa hal min mudariki min shafi a cikina wa alishin yalla akwai gare ni min mudarikin wani mai riskar da ni da samun farala Allah in fita daga wannan hali i mai ceto gare ka shine annabi Muhammad kuma shine mai riskarwa kuma ya yi ceton kuma ya riskar
وضيعت عمري في التكاسل shehu ya ci gaba da yadda tawaru ya ce gashi na tozarta rayuwata fitta kasili cikin kasala kullum kasala ba na iya komai walwana da rauni فويلك هذا هذه النفس wai lakitar ɗinki ya ke wannan rai nawa أعزم بدائك al'ajabin girma na irin ciwo naki ciwukanki sun yawa kasala rauni ba ibada kaza kaza kai Ciw- ciwukan naki sun yawa wannan rai tawaru shehu yake na saka masa آه.
na'am وصفت لمرضى الناس kin zama kina sifantawa ga cututtukan nan na mutane kina ba su magani كل da دوائهم ciwo kansa zai wani ciwo da magani ciwon ka kaza ciwon zuciya ka kaza ai kaza ai kaza da an warke fa doktor ne ni nake ba shi magunguna to فويلك شر النفس sharɗinki ya ke wannan zuciya mai sharri من لدوائك
ina naki magani kina ta ba da magani ga ki da ciwo ina naki magani sanar tawaro wannan irin na shehu
فآه لإبراهيم إن دام هكذا ah ya dawama ga ibrahim wato kamar irin kaito ah li ibrahima ya ta in dama haka za in da ya dawama haka ya ba da magani a warke da cututtukan zukata shi kuma ga nasa da ciwon babu maganin
فآه لإبراهيم إن لم تدارك to ice ice kaito dai ya tabbata ga ibrahima in zuciyar nan tasa bata samu riskuwa da manzon allah ba to ka tunda sharaɗi ai shi kenan ai babu ahu eh sai taro abin ya fi karfin ahu tarbin nan babu tunda dai wannan zuciya ta shehu ta samu riskuwa da hadarin manzon allah صلى الله عليه وسلم allah ka riskar da mu
على أنه من حسن ظن لربه a bisa cewa shi in yanzu sababin kyakkyawan zato ga ubangijinsa لا يرجو منانا yana ƙaunar samun baye-baye daga halara Allah فوق كل سوالك burbushin dukkanin wani sa- salikai da abin da suka samu samu sama da haka da albarkacin manza Allah ويشهد للمولى العظيم kuma امتنانه shi shehu yana yin shaida ga ubangiji Allah girman nan na baya-bayansa Allah akwai baiwa أمم.
zai mana zai ba mu sama da zaton mu mun tabbatar da Mm.
wannan shi ko Allah in ka tabbatar da haka shi kenan الله ka أكبر ka sharadi sai dai kawai ka karba
بتفويض أمر للعظيم التدارك tabbatar da haka ga Allah da fawwara lamari na zuwa wato mai girman nan na abin fawwara lamari gare shi da ruska shi ne Allah بحب رسول الله da sababin soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama حقا hakika na samu haka وذكره da kuma ambatansa عليه صلاة الله Fatin Allah ita bata ga manzon Allah رب الملائكة Ubangijin nan na talikai shi ne, Ubangijin nan na mala'iku shi ne, Allah ya ta salati ga manzo Allah.
عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah.
في كل لحظة Sannan hararan idon mai harara.
وآل Alayansa وصحبه sahabbansa والمقيم المناسك dukkanin mai tsayuwa yana mai yin ibada ta aikin haji ma'ana da dukkanin muminai Allah ka yi salati gaba ɗaya gare mu حرف اللام ألف وثقت برب زادني بالمعمل وصراها طرفي في جمال المزمل أحسن طرسي بامتداح نبينا لكل فسيح من بليغ مزيل وأسنده بالصدق مقصور حمته بإنشاء مده موصل لم يفصل وأوجدت لو أذنبت في حق سيدي فريد أديم شبه خير معمل فبحر بسيط كامل المجد وافر طويل أباب منه طه المفضل وحسن مدحا صح متنا مسلسلا لأحسن ممدوح وأفضل مرسل تواتر قطعا أن طه محمدا إمام جميع الرسل خير مكمل وهو فاته والختم أحمد ناصري هداني إلى ذاك الجمال المزمل أحب ورب البيت أحمد سيدي وزينة روحي ووكافي وموئلي ومن ذا الذي يشفي من الحب ووفي أبي الكون والأرواح أزوج مذلي ومن ذا الذي يشفي من الحب ووفي جميع الورى ضرا لدى كل معدلي ومن ذا الذي يشفي من الحب ووفي حبيب الإله الآلمين المبجل لو ردت لولاك فلتوضى واشفع أن تشفع وأمر ذاك أفرع منزلي وهذا لواء الحمد والفخر سيدا لآبائي والأبناء أفضل موئلي فبرهم هذا العبد فيه تشفع وفي ثابه في آجل وموزلي فبرهم هذا العبد فيه تشفع فلم يرد غير المصطفى من معملي وصل يا مولاي مقدار قدره على من حداني للجميل المجمل وصل يا مولاي مقدار قدره على من حداني للكميل المكمل وآل وأصحاب كرام أماجد ومن سلكون عز الأمين المزمل حرف اللام ألف Rabulamin alifi وثقت برب زاد na لي amince da Ubangiji Allah ya yi baiwa gare ni بالمعمل da abin buri na duka ya bani Allah na gode Alhamdulillah.
Allah kuma ka ba mu آن وصرح طرفي sannan kuma ya sarraha da buɗe ɗarfi maganaina ya buɗe maganaina na gani في جمال المزمل buɗe maganan nan nawa da ya yi a cikin ka ganin kyawun nan na abin kyautatawa shi ne annabi muhammadu صلى الله عليه وسلم وحسن درسي بامتداح نبينا ni ko in yi suna kyautata takarduna imtidahi nabi na da yaban annabinmu muhammadu صلى الله عليه وسلم لكل فصيح ga dukkanin mai fasaha من بليغ muzayyilin mai abin ƙawatawa a cikin baligin na daga mai balaga mai tarihi da balaga da tarshi'i duka in ya ga rubutu na a cikin annabi wannan abu mai kaye ne أمم، مسكين.
don ya ji kayan aiki komai da komai
وأسنده بالصدق abinda nake yaban annabi da shi ina jingina shi da gaskiya مقصور حمة duk da dai halin kasancewa ta abin takaicewa himma ne amma duk بإنشاء abin da ka ji- مدح duk abin da ka ji na faɗa to mai dalili ne الله أكبر
kuma abin jinginawa ne da gaskiya cikin annabi صلى الله عليه وسلم da ina mai sabon waka da yabo موصل لم يفصل ne abin sadarwa ne da annabi da babu ana rabe ni da shi sallallahu alaihi wasallama
وأوجزت na yi ijazi a cikin yaban ma'ana takaicewa لو أذنبت في حق سيدي ko na yawaita a cikin haƙƙin shugabana da tsaye الله أكبر wannan yana taujihi ne zuwa ilimin da yake magana a ciki أمم.
من بليغ مزيل ko fasihin musulun lan fasali magana taujihi ne ga ilimin balaga akwai babu fasali da wasul ko أمم.
ranar na balaga min balikin muzayil aujassu ijazi na ijazi ne au adalamtu ko na yawaita fi haƙi sayyidi shi haƙin shugabana faridin makaɗaici ko فريد عديم الشبح marashin tamka annabi muhammadu خير معمل shi ne fiyayyen abun buri kowa shi yake buri daga annabi ake samun komai Mm.
shi ne khairun mu'ammal fiyayyen abun buri فبحر shi manzala kogi ne بسيط basidun wanne yake mai faɗi كامل المد kuma mai cikakken kimi kuwa kirji وافر kogi ne dai cikakke mai طويل أباب mai tsawon nan na kirji مدو طه المفضل يبدا ياي تقديم الخبر لي على المبتدا جملة مبتدا إتشي مدو دا المفضل مم.
جملة ابتدائية كينا يبدا أبو في في تاوا تقول جنسا شيني ببار طويل بار طويل كامل مد وافر مم. طويل أباب
kuma akwai taujihi zuwa ilimin arumi baharun ɗauyin shi ne malin baharin da shehu ya diwani da shi نعم
ka gani fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun da baharun basidi basidun mustaqbilun mustaqbilun mutum sai kuma baharul kamili baharul majidi duka wannan taujihi shehu yake zuwa fannin ilimin arudi na waka Allah ya kara masa yarda Amin.
kuma ya tattara su gaba ke ɗaya shigar da su cikin kogin yaban manzon Allah kamar yadda muka ji taujihatu da shehu ya yi a baya a ka- a cikin ilimin balaga ina ambaci fasalu da wasalu ya ambaci ijazi da idnabi ya ambaci baligun ya ambaci kuma ba- a wato eh, badi'i duka gashi nan to nan kuma ya yi taujihi ne a ilimin arobi saboda koshi irin na shehu Allah ya kara masa yarda آه.
na'am أحسن مدحا
ya ce ni in ya- ina kyauta yabo صح متنا da ya inganta a matani مسلسلا abin salsalantarwa لأحسن ممدوح na zuwa mafi kyan abin yabo وأفضل مرسل mafificin kuma abin aikowa shine annabi muhammad a wannan baiti kuma akwai taujihi zuwa ilmin mustalahul hadis wa hasinu madhan akwai hadisi hasani saha da ya inganta ko hadisi sahihi matanan saha matanan musalsalan hadisi musalsali bi ahsani mamduhin mafi kyan yabo wa afrali mursali mafificin abin aikowa na ƙarshen mursal dinnan akwai hadisi mursali مم.
nan shehu ya narkar da ilimin hadisi ilimin mustalahul hadis ya narkar da su ya yi taujihin su ya cusa su cikin yabo dama a cikin yabon annabi na'am
تواتر قطعا ya jerantu kata'i ma'ana yanke aka abin yake أن طه محمدا cewa ɗahan muhammadu إمام جميع الرسل shine shugaban nan na dukkanin manzanni خير shi مكمل ne fiyayyen abin cikawa bai gama ba bai kare ba da ya shiga cikin taujihin da ya ce tawatara مم.
kaga akwai hadisi mutawatiri mutawatirul qadai kada mutawatirul qadai wannan an kawo hadisi mutawatiri an gama shine ma asahur riwaya ko مم.
Mm, mutawatar kada abin ya jerantu yanke ingantacce maganar da babu inda inda ciki babu rauni menene ita maganar an na ɗaha muhammadan hakika ɗaha muhammadu إمام جميع shi الرسل ne shugaban dukkanin manzanni akwai wani wanda zai ce wannan ba sai yi ba ne ta hadisin ka to tawatar kaga ya shigar da ci gaba da shigar da taujihi na ilimin musulman hadis cikin yabo da kammamawa manzan Allah imamu jami'in rusul kuma khairu mukammal shine fiyayyen abin cikawa a halar Allah annabi Muhammad wannan wannan haka abin yake yanke ƙara annabi da آه.
na'am وهو فاتح shi kuma mai budewa ne والختم budewar halitta budewar samuwa budewar madadi buɗewar annabta ko shi ya buɗe komai alfatihu kenan kuma shi ne ya cika maki ya cika manzanci da annabta nabiyullah nabiya ba da hu abadan قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده النبي يا cika.
والختم kuma shi ne dai cika maki أحمد mai suna ahmadu ناصري taimako na هداني إلى ذاك الجمال shi ne ya shirya da ni o zuwa wancanan ka kyawu المجمل abin kyautatawa
أحب ورب البيت ahmada Mm.
ina son ahmadu mafa'ulin can haka ta نعم ni in yi uhibbu ina son أحمد annabi ahmadu mu ma muna son ahmadu صلى الله عليه وسلم Allah ka ƙara mana آمين na yi rantsuwa da ubangijin ɗakin Allah shi ne kawa وزينة روحي shi ne kuma adannan na ruhina ووكافي shi ne kogona makoyata وموئلي shi ne maburcin na annabi muhammadu صلى الله عليه وسلم ومن ذا الذي يشفي من الحب wanda ka samu ne yake yin ceto gare ni na daga soyayya وهو في shi ne yake ceto fi cikina annabi muhammadu مم.
fi ɗin nan mhm.
أبي الأكوان shi ne ubanku da kuma uban kasantattu shi ne annabi muhammadu shi ke ceto gare ni da kuma halitta baki daya والأرواح da shi ne uban kasantattu kuma uban ra- ra- ruhiyika أجود مجزلي mafi gwababawa mai kuma yin baiwa mai gwai- gwababawa a wajen baiwarsa ومن ذا الذي يشفي wane ka samu ne yake yin ceto من الحب daga soyayya a cikina ya cece ni وهو في wawa shi ne mai yin ceto ciki na شفيء الوراء macecin mata likai cece ni ya ceto fiye wa fi kuma alwara ceci talikai kuma annabi قرا baki ɗayansu لدى كل معدل nan ga dukkanin wato ma'ada mahujiranta ta wahala alkiyama ومن ذا الذي يشفي من الحب wanda ka samu yake yin ceto ciki na na daga soyayya وهو في wawa shi ne manzo Allah yana yin ceto ciki na حبيب إله العالمين ne masoyi na ubangijin halitta المبجل ubangiji wato annabi muhammadu masoyinsa kuma abin girmamawa
له خطة akwai hulɗoɗi guda biyu ga manzon Allah su ne mukamai لولاك mukamin farko shine laulaka hulɗa ta farko kenan ba da kai ba da ba komai kai ne sababin komai da kai aka yi komai laulaka ba da kai ba kenan sai mukami na biyu kuma فلتعطى roƙi a baka ranar alkiyama kenan roƙi abin da kake so ya rasu tashi tashi ba sujjada yau ba ranar sujjada ba ce roƙi a baka saltola wasu ba a ci shabba a nemi ceto a baka an gama ya ce ummati ya rabe aka ba shi kuma shi ne aka ceci kowa a sa an yaba saka rabu ka makamin mahmuda an mu- an yi mu da shi ba dan shi ba da ba mu laulakan kenan mu ƙari rayuwarmu da garararmu mu kuma a je a tsere da mu mu koma cikin ni'ima da farala Allah kuma da shi Alhamdulillah.
annabi Muhammadu ke
وأمري ذاك أرفع na منزلي rantse da mahalicin rayuwa ta Allah wancanan ka shine mafi girman nan na matsayi
وهذا لواء الحمد haza ya tare liwa alhamdu tuta ta yabo ranar da za a yi salto da shine mukamin nan na wato ainihin mukamin sal a ranar zai tare haza مم.
ya tare makaman hamdi Walfahari.
ko luwa alhamdi ko مم.
tuta yabo da alfahari shine a sa an yaba saka rabu ka makaman mahamuda din
سيدا ل- للآباء halin kasancewarsa shugaba ga iyaye da والأبناء yayaye duka har da kakannin مم.
shine shugaban kowa da kowa أفضل موئلي shine mafificin kuma ainihin mau'ilin makoma da ma- ma- maburanta a ranar kiyama فبرهام هذا العبد barhama wannan bawa ya rasulallahi fihi tashaffa'an ka yi ceto fihi cikinsa wa fi sahabihi haka nan ka yi ceto cikin sahabbansa mun gode amin fi ajilin cikin wato magaggauciya shine duniya wa muwaddali da majinkirciya lahira duniya da lahira ka cece ni ni da sahabbaina da masoyana Allah ko mun gode
wa barhama hadha al-abdu Barhama wannan bawa ya Rasulullahi fihi tashaffa'an kai ceto fihi cikin sa falam yarju ghayra al-mustafa Barhama bai zama yana kaunar wani Mustapha ba ko zaton samun wani alheri daga wajen wani Mustapha.
min mu'ammali na daga bai zama wani wani Mustapha bai zama abun buri ba gare shi.
wa salli aya maulaya miqdara qadrihi Ya mahalici na Allah nan maulaya na Allah ne.
Mm.
Ya mahalici na Allah ka yi salati gwargwadon kadarin darajar manzo Allah.
ala man hadani A bisa wannan da ya shiryatar da ni.
lil jamil al mujammil Zuwa kyakkyawa abin kyautatawa shi ne Allah.
wa salli aya maulaya ka shirya ka yi salati ya ubangiji na mahalici na Allah miqdara qadrihi gwargwadon darajarsa yin salatin nan kuwa malawa ala man a hadani bisa wannan da ya shirya da ni lil kamil al mukammil zuwa cikakke abin cikawa
wa alin da alayensa wa ashabin sahabbai kiramin masu girma amazidin manya-manyan bayan Allah wa man salafu nahjal amini Allah ka yi haka gare su da duk wanda suka haɗu cikin tafarkin nan na amintacce annabi Muhammadu al muzammili wanda yake muzammili mai lullubi sallallahu alaihi wasallama.
harful mim Na'am.
دعاني من تذكار سلمى وتندمي فإن جمال الحاشم المتردم إذا ضرب الأقوام سنع ومطمع ضربت بذكر الحاشم المكرم جليسي إذا أخنو جمال محمد حبيب إله العالمين المعظم فعبد تجلى سيد الكون يا له تخير فيه خاطر المتجمجم خوالقه يا الأوالم حصرها وما ناسبت قدرا لداح المقدم كفى ما أتى للأنبياء من خوارق وما لها للأصحاب في كل ملحم ومولده عازم به وعلومه وإسراؤه بعد الجمال المفخم وأخلاقه عدلا وليلا وشدة وإلما وجودا واثقا كل معصم وما دل طه الحاشمي وما غوى فصورة والنجم ترى وتفحمي ترى المصطفى ظهرا وبطنا وتذكرا بسر من أسرار الإله المقدم ترى ما حمان النوم بالشوق منشدا ألا إن صباها أن يحرم واسلم ترى منظرا حام الفؤاد بحبه فيصلي كأن ليلى وميلى وتندمي وهند ودعد أو سليمة وزينب وفاطمة أو سلمى أو اسماء ومريم وقل لملوك الأرض نامت عيونهم وهذاك ملك لا يباه بدرهم دعا الخلق للمولى فمنه مصدق ومنه جحود كافر لم يسلم ففرق أدنى الكتائب فيهم يزغ لأسياف له كل مخضن تراهم كأن الموت فيهم حياتهم وأقدمهم خير الإراب تبصم إذا ما وطيس قد حمي ليس قائما مقامك شفر في الجيوش الأرمرم فأشجأ خلق الله ذاها محمد وأصحابه نفسا لدى كل مغنم فأغلل بدنيا الناس عند نبينا فصيان وقت الوضع وقت معدمي فيوضي ولا يبقى وغير منقش ترى أكرا يوضي بوجه مقسم أتيتك يا خير البرية أبتغي منالا جسيما من جواد المقسمين وتعلم حاجات الأبيد جميعها أراني استلمت الكل من خير مسلمين عليه صلاة الله ما حن عاشق وما نيل هادات بضاها المكرمين وعالم وأصحاب كرام عجلة نجوم العلا في كل بدء ومختم نعم حرف الميم harafin mimi shewe ce دعاني من تذكار سلمى abokin magana ta rabu da ni daga zancen nan na salma zancen salma budo wannan ko ka rabu da ni kawai وتندمي da budurwa tandamu ka rabu da ni ba ba su ne a gabana ba
Fa'il.
kullum muna fassarawa zancen Na'am.
budurwa yanzu a yan santa ka rabu da ni da wannan zancen ba shi na sa a gaba ba ba shi ne a idame na ba kowa da abin da ya dame shi ni dai ka rabu da ni da wannan zancen shi sa kaga tafiyar ba ta daya wani shi salma da tandamin ya sa gaba kawai idan ba nan ya ganka ba ba nan kuke ba kawai ba ba za ku zauna a inuwa ɗaya ba ko to ka rabu da ni daga barin ambaton budurwa da ake kiranta salma da tandamu فإن جمال الحاشمي متردم hakika ni kyawun nan na ba a shibin dangi annabi muhammadu ya dankamtar da ni na yi dankam a nan nake kawai annabi muhammad
إذا أقرب الأقوام malhan idan abin wasa na wargi ya farantar da mutane da jin daɗin kiɗa da nishaɗi ومطمئ da maɗammana abin da suke tsammani na samu na duniya ya sa su nishaɗi ضربت بذكر الحاشمي Ego ɗarin ina yin annashuwa da farin ciki da ambatan bahashimin dangi.
المكرم Abin girmamawa sallallahu alaihi wa sallama.
جليسي إذا أخلو Zamana yayin da suka wofinta daga bari na جمال محمد yawon nan na annabi Muhammadu kullum ina tare da shi.
حبيب إله العالمين Soyin Ubangijin talikai.
المعظم Abin girmamawa.
فعبد Shi bawa ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa تجلى سيد الكون ya bayyana halin kasancewarsa shugaban kasantattu يا له تخير فيه Ya al'ajabin abin da yake gare shi na wannan girma da hadirin متجمجم hadirin nan na mai gurnani ya kikice cikinsa don tsananin bincike ya zai tun yana yin magana har ta kai babu magana sai nishi sai gurnani ya kikice bai gane ba ko ba zai gane ba saboda girman kadarin manzon صلى Allah الله عليه sai وسلم Allah أمم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نعم